أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إنما سنسلنت ku yi haka da hannayen ku kuna jin hausa duka ku biyu kuna jin hausa ku to ku yi haka da hannun ku ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullahi وأشهد أن إيسى أن إيسى عبد الله ورسوله abin da kuka faɗa kun ce kun tabbata Allah shi kadai ne shi ne ubangijin sama da ƙasa shi ne ya komi da kowa shi kadai muke bautawa kun ce kun tabbata annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne aiko shi da addinin Islam kun ce kun tabbata Yesu wato annabi Isa ba dan Allah bane Allah ba shi da da bawan Allah ne manzon Allah ne kamun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yarda da abin da kuka faɗa ku ce alhamdulillah kun zama musulmi muna muku murna kun zama musulmi dan uwan mu za ku yi wanka a koya muku sallah kullum akwai sallah biyar a wannan irin wanka da za ku in kun yi aure kun kwanta da matan ku dole sai kun yi irin wannan wanka kamun ku yi sallah za ku yi muku alwala da sallah kuma ba za ku sha ruwa ba sai rana ta faɗi ku niyya za mu tashi da wannan azumi mu karasa tare da ku Allah ba ku dukiya ku yi zakka Allah ba ku dama ku je haji kuma duk abin da yake ba shi da kyau wajen musulmi kamar cin naman alade shan giya duka yanzu ya koru gare ku mun gode Allah da ya ba ku musulunci menene sunan ka na da kai Anthony yanzu ne suna kake so na musulmi Abubakar Siddiq sunanka na da jeri yanzu wani suna ke sanar musulmi muhammad sallallahu alaihi wasallam abubakar da muhammad ne muku murna a ba su ba su ɗan lawa su yi riga su je ku yi riga muna yi muku murna muna yi muku muna muku congratulations abubakar siddiq da muhammadu إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم في مبلسون إن المجرمين دام أبنجي إن يفدي البشر أبن دا مسلمي سيافدي أبن دا كافري كما يده كجدي ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم توبرون تطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب فيها ما تجري الأنفس تلذ الأعين وأنتم فيها خالدون to da aka faɗi abubuwan da ke na sakamakon wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki aljanna da wuma a cikinta kuma za a faɗi sakamakon wanda suka ƙaryata suka ƙi yin imani su ne mujirimai wato masu laifi shi mujirim yana ɗaukan sunan kafiri yana ɗaukan sunan musulmi wato mujirim babba da mujirim karami wato mai laifi babba da mai laifi karami kamar zalimu kamar fasiku yana ɗaukan sunan kafiri yana ɗaukan sunan musulmi to innal mujrimina sani kafirai fi azabi jahannama khalidun su kan za su dawwama a cikin azabar jahannama za su dawwama a ciki tunda ba su da niyyar fita cikin kafirci su kowa musulunci to in sun shiga azaba kuma ba sa fitowa za su dawwama a ciki la yafattaru anhum fi mublisun kuma sun shiga jahannaman nan ba ranar hutu ba za a ba su wata rana ce ranar hutu ne yau babu jahannama ba a kullum kullum kullum natijat juluduhum baddalna juludan ghayra li yazuqul azab idan jikunan sun kone sun kone sai a karo musu jikuna su ta cin wuta Allah ya kiyaye mu wa fatrahum fi mublisun sun ɗebe tsammani samun rahama a cikin wannan jahannama وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين shigar da su wannan azaba su dawoma a ciki wa ma zalamnahum ba mu zalunce su ba in ji Allah ba mu zalunce su ba ma rabbuka bi zallamin lil abidi ubangiji bai zaluntan bayansa inna Allah la yuzlimu nas shay'an walakin an-nas anfusahum yuzlimuna Allah bai zaluntan mutane da komai mutane ne suke zalunta kansu su suka shigar da kansu wannan azaba wa ma zalamnahum walakin amma dai kanu sun zama humsu ne azzalimina masu zaluntar kansu ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون سنا إيهو سنا إيهو سنا إيهو suna ce ya maliku wato mala'ika mai gadin wuta shine ake kiransa maliku su ce ya maliku ud'ulana rabbaka ud'ulana rabbaka ka roƙa mana ubangijin kama liyaqdi alaina rabbuk ka roƙe shi liyaqdi alaina ya kashe mu wato fa'aba alaihi ya kashe shi liyaqdi kuma zai yi shari'a to in shari'a ne ya yi shari'a ya gama kun zama yan wuta in ko mutuwan ne kuke nema liyaqdi alaina rabbuk ubangijin ubangijin ka ya kashe mu to ai maganan kashewa babu ai an riga an yanka mutuwa tunda aka gama hisabi aka gama komai da komai kowa ya mutu an riga an yanka mutuwa mutuwa ta mutu ina za ku samu mutuwa sun wala mutu biya wala yayi a lahira ba mutuwa ba mutuwa wanda ya shiga wuta kuma ba mutuwa ba rayuwa mai kyau to ai inda kuke nan nan za ku dawoma wato ya riga ya yi hukunci ya gama kuma ya kashe ku mutuwa ta kare ba sauran mutuwa ƙara sai maliku ya ce innakum maki suna ku masu dawwama ne an ce bayan sun yi ta kira sun yi ta kira za a yi shekaru kamar shekara arba'in ba suka ce shekara saba'in kamun a amsa musu
لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون لقد جئنا بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون لقد جئناكم بالحق أي da muka ce ku ka zalunci kanku din nan mun zo muku da gaskiya kuru-kuru hatta jamul haqq wa rasulun mubin kamar yadda muka faɗa kusa da farkon suran nan dai ga alqur'ani ga manzo ga gaskiya kuru-kuru a fili kuka ce a'a inna bihi kafirun mun kafirce wannan gaskiyar taku wannan manzon naku mun kafirce maza saboda haka ne kuka zalunci kanku wannan duk kuka kuka yawa kanku shine da kuka ce wa inna bi kafirun to ku ne kuka zalunci kanku hatta ja mu nabwa rasul mubin ga gaskiya ga manzo ga alqur'ani duk kuka ce a ku dai kafirci kuka zaba za ku kafirci to shine abin da ya kawo ku nan kenan ma da nahu walakin kanu muzdalimin wa nada ya maliku yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad jinakum bil haqq ai mun kawo gaskiya a fili kuru-kuru ga annabi yana magana ga alkurani yana isarwa ga musulunci a fili sai kuka ce a'a ba ku yadda ba da garji na kun bilhaq walakin na aksalakum amma yawancinku lilhaqi karihuna makiya gaskiya ne dama haka abin yake fa qalilan ma yu'minuna masu imani dama yan kadan ne walakin na aksalan nasi la yu'minuna yawancin mutane ba su da imani saboda haka yawancin mutane ba sa son gaskiya rashin son gaskiya ne shi ne ya kawo ku wannan wuri أمبرموا أمرا فإنا مبرمون أمبرموا أمرا فإنا مبرمون a lokacin da suke kin wannan gaskiya suke gaya manzon Allah miyagun maganganu suna ce haza sirun mubin haza sirun mubin suna taruwa suna yin mitin akan manzon Allah da sahabbansa suna yin taro suna mitin amabramu amran koko suna kulle kullen wani abu ne wanda za su yi maka innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan fabahhilil kafirina min ruwaidan in suna kulle kullen za su yi maka wani mummunan abu ne ka dakata ka gani ni zan muku zan musu za su yi maka kulle kullen da ba zai ci ba ni kuma zan yi musu kulle kullen da zai ci shine wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin suna mugun tanadi wa manzon Allah da sahabbai to mugun tanadin su ba zai ci manzon Allah ba amma Allah zai musu mugun tanadi ya ci su amma bura mu amran ko suna kulle kulle ne fa inna mu mubrimuna mu muna namu kulle kullen nasu ba zai ci ba amma namu zai ci أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجوهم بل ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون كوسنا زتن أنا مو لا نسمع سرهم ونجواهم lokacin da suke ganawa suna suna ganawa suna yin miyagun maganganu ka lokacin da suke cewa a hazal ladhi ba asallahu rasula in ka la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha su gana su faɗi kaza su su faɗi kaza in tattabi'una illa izhum najwe iz yaquluna in tattabi'una illa rajulan mashura suna gana su ce duk wanda ya bi Muhammadu ya bi mai sihiri ya bata wannan irin ganawa da suke suna kore mutane gabarin bin gaskiya ai muna jin abin da suke faɗa a cikin asirin nasu am ya sibuna ko suna zaton ne annamu la nasma ba ma jin sirrahum asirin su wa najuhum da ganawan su bale muna ji wa rusulna ladaihim yaktubuna ga ma manzannin mu suna nan suna rubuta duk abin da suke faɗa anan malamai suka ce har an tambayi ibnu uyayna aka ce wannan aya tana nuna kaman mala'iku sun san gaibu kenan domin Allah bayan ya ce sirrahun wa najwahu asirin da yake cikin zuciyarsu da kuma ganawa da suke a junansu wa rusuluna da dai yaktubuna manzannin mu suna nan suna rubuta abin da suke faɗa din wannan yana nuna mala'iku sun san gaibu kenan suna rubuta abubuwan da suke faɗa a shi gaibu yadda yake yadda Allah ya kawo gaibu a cikin alkur'ani ya yi masa hawa biyar ne manan gaibu abun da mutum bai sani ba amma wani ya san shi to shi wanda bai san abun ba shi gaibu ne a wurinsa amma wurin wanda ya san shi Allah ya sanar da shi ya zama ba gaibu a wurinsa sai Allah ya yi masa hawa biyar kamar haka yadda zo a cikin alkur'ani akwai gaibun da ba wanda ya san shi sai Allah shi kadai komi isan manzanni har annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam komi isan mala'iku har jibrilu har jibrilu wannan gaibun yana zuwa a cikin suratul numli namli Allah yana cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ga yawa duniya sama da kasa ba wanda ya san gaibu sai Allah shi kadai to wannan gaibu dukkan halittan Allah ba wanda ya san shi sai Allah shi kadai to sai akwai wani kasa da shi a cikin ayar wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a bayin Allah ba su da ikon su san wani abu daga cikin ilimin Allah sai abin da Allah ya ga dama to cikin abin da Allah ya ga dama ya bayar din sai Allah ya sanar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaibun da dukkan halitta ba wanda ya san gaibu komi isan mala'ika don kusanci komin girman manzo don manzanci a irinsa ne manzo Allah yake cewa li waqtun ma Allah la yasi'uni fi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da wani lokaci tsakanina da Allah ba wanda ya san halin da muke ciki komi isan manzo don manzanci komi isan mala'ika don kusanci wannan hadisi kenan wannan gaibun ayarsa tana nan a cikin suratu ali imrana Allah yana cewa ma kana Allahu liyudliakum alal ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusuli Allah ba zai sanar da ku gaibunsa ba wa ma kana Allahu liyudliakum alal ghaibi walakin amma walakin Allah amma ubangiji zai sanar da yattabi min rusuli man yasha zai zabi wani wanda ya ga dama a cikin manzanninsa wanda ya ga dama ya sanar da shi gaibun nan to wanda aka zaba ya san wannan gaibu a cikin dukkan halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka yake ba da labarin tun daga zamanin sa har tashin duniya sai ya ce annabi zamanin kaza kaza kaza sai ya ce annabi zamanin kaza kaza wata rana za a yi kaza kaza wata rana za a yi kaza kaza wata rana za a yi kaza kaza na zamani kenan gaba daya balle fa na na mu'amala tsakanin mutane da mutane wata rana ah, Safwan ibn Umayya ne yana kwance a gindin Ka'aba sai wani ya zo ya ce masa ni kam ba don bashi ya yi mini yawa ba ba don iyalaina ba da wallahi takobi zan ɗauka in je in kashe muhammadu kowa ma ya huta sai safwan ya ce a in mun samu wanda zai kashe mana muhammadu kam faɗa mini bashin naka zan biya maka iyalanka kuma sasu cikin iyalaina sai ka je madina ka dawo inda za ka kashe mana muhammadu ka ai komai za mu yi shikenan sai umair ya tafi madina da da takobinsa zai je kashe musu wai muhammadu daga shigowansa madina sai sahabbai suka ce a'a ga shaitanu quraishin ya zo shaitanin quraishawa ya zo me ya kawo wannan mugu yau ga takobi a a suka ce manzo Allah ce ku kyale shi ku kyale shi ya zo daga zuwan sai haiban manzo Allah ta kawo sai gurfana ya fadi ce im sabahan ranka da dai barka da asuba annabi ya ce ala baddalallahu lana salaman ghaira salamika muna da wani gaisuwa ba irin wannan ba mu assalamu alaikum ake ce mana ce to assalamu alaikum din eh to me ya kawo ka yace yaro na yaro na da yake daure hannunku yaro na da yake daure hannunku kasan lokacin da aka yakin badar kama mu suna nan in ka iya rubutu ka koya yara goma a sallame ka in ba haka ba inda aka yanka ka kawo to shi dama ya gaya safwanu ce ni ba zan hada muhammadu daurin yaro na da kuɗi ba ni zan jan kashe shi ma kowa ya huta abin da ya kawo ni kenan ina roƙo ina roƙo kamun kafa yaro na da yake daure hannunku sai ja faɗi gaskiya dai ce gaskiyar kenan gaskiyar kenan ita a'a ka je ka samu safwanu ya samu yafinsa a gindin hannunsa yayi haka kace masa ba domin bashi yayi maka yawa ba iyalanka ba da sai ka je ka kashe Muhammadu kowa ma ya huta ya ce maka kuwa bashin ko nawa ne zai biya maka iyalanka kuma ka sa cikin iyalansa ka je ka kashe muku Muhammadu abin da ya kawo ka kenan ya ce wallahi da da wallahi da da wani na uku a wurin mu sai ce shine yazo ya gaya maka yau na tabbata kana magana da Allah sai ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yakin Badar ya bar yarsa ba ta da lafiya matar sai na Usmanu ana kawo labarin an ci nasara a badar ana ba da labarin ta rasu manzo Allah ce dama kar ya je yakin badar ya dakata ya kula masa da murar lafiya shikenan da aka zo manzo Allah zai janazanta to sha'aninka da manyan bayin Allah shi sai na Usmanu bawan Allah ne wato sai ya kwanta da bai wasa ya ya ya jima'i da bai wasa kenan zance da dare to da za a yi janazar ita sai dadin manzo Allah sai ce duk Allah duk wanda bai ji ba yaddare ba ya karbi yarinyar nan cikin kabari wato ya ga Usman yayi wani abu kenan ayyukum lam yuqarif al-laylata a cikin taron na wai wanda bai jima'i ba da dare shi zai karbi yarinyar nan cikin kabari kasu ana so ai ai masa zargi kenan to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abbas zai fito taimakon kafirai su zo su yaki manzon Allah lokacin bai musulunta ba to sai ya kira ummul fadli matarsa ya nuna mata tukunyar kudinsa ce to gashi za mu yi tafiya wannan abu mu sani ba ko a dawo ko ba a dawo ba kin ga wannan kudi ya isa ki kireni yaranki su fadlu su kusam su abdullahi ya yanki dai ya ishe ku dai koda na mutu ki boye sai ta boye shikenan da aka zo sai aka yakin badar ya zama cikin kamammu an kama shi shine ma dalilin sassauta igiya to da yake dan gata ne ɗansa ne shugaban wannan taro duka sai yana nishi da dare ina nishi aka ce menene abbas ne yake nishi to Allah ku sassauta masa igiya kowa ma ku sassauta masa to da sabi da aka yi shawara shawara ta kare akan za a biya kuɗi sai ce shi ba da kuɗi shi ba shi da kuɗi in kana so in tattara komai na sayar in biya in tabara cikin laraba a rika cewa ubanka ya shiga bara ka ji kunya in ka kake so to shi kenan ya ji haba baba tukunyar kuɗi da ka bai wa ummul fadli kace ta ajiye in in ka dawo ma kuɗin ku ne in baka dawo ba ba ta san abin da zaka tugo haba baba a cikin wannan kuɗin don ka dauki dan abin da muka yanka maka dan me zai yace wallahi ban taba yadda kana magana da Allah ba sai yau irin waɗannan sun yawa duk wanda yace annabi bai san gaibu ba ya ridda sai dai in ya ce gaibun da Allah yake banci kansa da shi amma duk mutum da yace annabi bai san gaibu ba kafiri ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi komai da komai wa allama kama lam takun ta'lamu kana fadlu alayka azima annabi Allah ya sanar da kai ilm ya sanar da shi ilmul awwali wal akhirin wa zadahu ilman gaibu kenan na biyu na uku ya keɓanci annabawa su kadai shine yake zuwa a cikin suratu suratul jinni alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasulin Allah shine masanin gaibu ba zai bayyana kowa gaibun nan nasa ba sai dai yardaddu daga cikin manzanni dukkan manzanni yardaddu ne ta shi kenan suna da ilimin da wani bai sani ba irin sa ne annabi Yusuf yake ba da labarin abin da zai faru cikin shekara goma sha kaza irin sa ne annabi Musa yake cewa annabi Isa yake cewa nabbiukum bima taakuluna wa tadakhuluna fi buyutikum gaibu dai annaba sun san gaibu uku kenan gaibu na hudu na siddiqai su ko siddiqai waɗansu mutane ne wanda suke sakatarori ne na annaba ba sa rabuwa da annabawa amma su ba annabawa ba ne ya ishe ka dai sannan baka dukkan rayuwarsa bai rabuwa da annabi kuma har yanzu suna tare a ɗaki ɗaya to siddiƙai suna da sanin gaibu a wanda Allah ya sanar da su to za mu ga misali da siddiƙi ɗaya namu ne cikin musulunci sannan abubakar ya zo rasuwa sai ya gaya wa yassa ummu na aisha gashi zan rasu kin tuna na baki kwandon dabino ishirin baki sa an ɗauko ba in fa kika kuskura na mutu baki dauko ba ya zama kayan gado ku ko magada na mahuma illa akhawaki ukhtaki ku magada na ku biyar ne yan uwanki mata biyu yan uwanki maza guda biyu sai tace baba na san yan uwa na maza guda biyu na san Abdurrahman na san Muhammad na san yar uwa ta ɗaya Asma'u wacce ce ta ukun tamu mu mata sai ce za tu baddin uraha jariya tana ciki ina ganin mace za a haifa bintu khariji za ta za ta aihu bayan na mutu ta mace za ta haifa kuma bayan ya mutu bayan ya mutu aka ai bintu kharija ta haifi ya ta mata aka sa mata ummu kulsum har ma zamanin sai namur ya nemi zai aure ta abun ya gagara ta ta cikin gata a gaban ummul mu'mina ta ce ba ta so aka kada aka rawa ta ce ba ta so sai ummul mu'mina ta samu damuwa ta rasa yadda za ta yi kamar sai na umaru abokin mijinta abokin babanta shugaban musulmin duniya ya nemi abu a hannunta abu ya gagara wannan ayi ba daɗi sai ta nemi amru bin as to Allah na shiga wata rigima ka zo ka fidda ni kai ne mai dabaru da yawa menene amiru ne sun kanwata in ku so nayi na yarinyar ta ta ce ba ta so na rasa yadda zan yi ta ki bar wannan zan fitar da ke sai je ya samu amil mumina sai na murna ji labarin kana neman ka auri yar abubakar ummu kulsum ce eh haka ne baka son aure ta ne ita ba haka bane ranka ya dade mu ma fa maza tsoron ka muke yi balle mata balle yan mata balle yara irin waɗannan yan gata zan baka shawara akwai wata ummu kulsumin tafi wannan kusa da annabi jikar sayyidina yar sayyidina ali ce yar fadima ce jikar manzon Allah wannan tafi dacewa da kai to shikenan sai ya tambaye sai na ce na ji labarin kana da ya ummu kulsumi ina so da Allah irin abin da ƴan uwana suka samu na jinin gidan annabi ni ma a sama mini a bani ita yace ai karama ce yace duk da haka dai a bani ina so sai sai na Ali ya doro mata kaya ki je kai wa Amirul Mu'minin ki ce ga yadda abun yake da kai masa sai ya karba to ki ce masa na karba na karba sai ya kama kafa ta ta wani irin babban mutum ne wannan kawai don an aiko ka kama kafata ba don kai ne sarki musulmi da ka nama rika sai ta koma tana fada ka san jikar manzon Allah da karfi ka aike ni wajen babban mutum yana mini karanta kafa yace in ga maka wai ya karba ya karba kuma kafa ta fa kama ya rike da ai mijinki ne tace ai ban sani ba to daga nan ne aka tabbatar da mazhabin malikiya uba yana iya aurar da yarsa ko bata sani ba in dai budurwa ce to wannan gaibu kenan na siddiƙai kaga yana daga cikin gaibun ma guda biyar inna la inda ilmu sa'a wa nazilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu wa ya'lamu ma fil arham yana daga cikin gaibun ma da Allah yake bantu da sanin sai dai wanda Allah ya sanar wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut su ne guda biyar din nan kaga abubakar ya san ɗaya daga cikin guda biyar din kuma shi likita ma ya ce mana wai ya san abin da mace ta- ta ta kunsa na gaibun abin da yake ciki wanda ba a haifa ba din za ke matan nan zaki haifi ya ta mata kaga kamar ya san gaibu kenan ko amma Allah shi ya san abin da yake cikin mace in ta yi ciki in likita ya ce ya sani ta zama ta matar din ko namijin ne ya zama namiji ko su biyu sun zama su biyun nan aka sake tambayar aka ci to wannan yarinyar in in za ta girma ta yi shekara nawa wa za ta aura maza nawa za ta aura ƴaƴa nawa za ta haihu ko ba za ta haihu ba bai sani ba kashe bai sani ba dai har yanzu bai sani ba din dai har yanzu Allah shi kadai ya san abin wannan irin mafilar hamidin sannan sai na umaru yana hiduba a masallaci yake cewa aljabal aljabal ya sariya aljabal aljabal ya sariya kuyi wajen dutse kuyi wajen dutse ya sariya wajen dutse ya sariya aka sallah aka bishi ranka da dai kana hudowan juma'a kana yi mana magana da ba ma ganewa yace a lokacin da nake huduban nan yaƙi na na ƙasar waje nake ganin kamar zai kare nake ba su shawaran ga yadda za su yi su samu cin nasara su yi wajen dutse kaga yana cikin masallaci yana kallon kasar waje inda sojojin suke aiki wannan gaibu ne to irin waɗannan sun afku da yawa su na siddiƙai sannan gaibu na biyar shi kuma arrahmanu allama alqur'ana khalaqa al-insana allama bayana wato na kowa da kowa ne ba musulmi ba ka kowa ma kowa ma yanzu muna zaune a nan a Kaduna wani zai ce mana nan Kaduna a America yanzu zafi awo kaza sanyi awo kaza wajen brazil kaza wajen canada kaza wajen washington kaza wajen atlanta kaza ya ta faɗa mana yadda abun yake kuma masu rediyo da talabijin suna gaya mana daga yanzu zuwa awa ashirin da hudu gobe iska iri kaza za a yi tsakanin wuri kaza da wuri kaza za a yi ruwa tsakanin wuri kaza da wuri kaza kuma za a yi kaza da kaza da kaza da in- in laraba ne ce bi- bi bi mashi'atillah in ko ba rana zai gobe za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ruwa zai kawo teku zai kawo daga kaza zuwa kaza zafin wuri kaza zuwa kaza sanyin wuri kaza awo kaza zuwa kaza gobe suke cewa fa sannan kana tare da kafiri ya ce maka a tona nan za a samu fetur da Allah ban gaibu bane in an tona za a samu a tona za a samu gold a tona za a samu gas a tona za a samu kaza ba gaibu bane to ai in Allah ya ce ya sanar da bayinsa wani abu in kace babu duk mutumin da zan nana ta duk wanda ya kuskure shi annabi bai san gaibu kafiri ne annabi ya fi kowa sanin gaibu amma akwai gaibun da ba wanda ya san shi Allah shi kadai wannan ya keɓanci Allah daga nan sai na annabi din kuma ayoyin qur'ani ne na karanta daga nan sai na annabawa daga nan sai na siddiqai daga nan sai sauran kowa da kowa to an tambayi ibnu yaina ce wannan zai nuna mala'iku sun san gaibu kenan tunda Allah ce wa wa rusuluna ladaihim yaktubun abin da suke yake cikin asirin su na zuciya da abin da yake abin da suke kulla a zuciyarsu da wanda suke gana suna faɗi mun san shi kuma mala'iku mu suna nan suna rubutawa قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين lin kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin gaya musu masu ƙaryan cewa Allah yana da ɗa Allah ba shi da ɗa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad idan an ambaci Allah yana da ɗa din nan ya kadu samawati yatafaddarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da awlir rahmani walada da an an ambaci Allah yana da ɗa din nan wato sai sama ta yi kamar za ta kekkece ta rikito dukansa tun daga sama kasa kamar za ta kekkece duwatsu kamar za su dandake saboda wannan muguwar magana sai malaku sai tasbihi an da awlir rahmani walada to saboda haka, ga ya musu wa ya ga ya musu Allah yana da da ya rasulullah qul in kana lir rahmani waladun inda dai Allah yana da da fa ana awwalul abidina ai ni ne farkon halitta da na fi kowa sanin Allah yana da da kuma da zan riga kowa bautawa dan Allah a dan sarkin garinmu ma yaya yake balli dan sarki Allah a'a Allah ba shi da ɗa da Allah yana da ni ne farkon bayin Allah da na fi kowa sanin Allah yana da ɗa da ni ne ku farkon wanda zai bautawa dan Allah inda akwai babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine awwalul kainati awwal wujudi wujudan sallallahu alaihi wa sallam Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ba shi da da سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات والارض رب الارش اما يتون سبحان الله سبحان الله sarki ya tabbata ga Allah Allah a ce yana da subhan Allah subhan Allah sarki ya tabbata ga rabbi samawati wal ardi rabbil arshi ubangijin sammai gaba daya ubangijin kassai gaba daya ubangijin al'arshi sarki ya tabbata gare shi gabarin yayi wasa wa ai wanda ya da sai yayi wasa yake yin da Allah wasa ya koru ga Allah kuma wanda ya da dan sai yayi kama da shi Allah baya ta- baya baya gutsuruwa balle a gutsuro wani abu daga gare shi a yi da da shi subhanallah duk abin da yake sama da abin da yake kasa duk bayin Allah ne Allah ba shi da dakulin kali ramani wa ladun fa ana qul abidin subhan rabbi samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun abin da suke sifantawa Allah da shi cewa yana da ya'ya mata kaman arnan larabawa kenan mala'iku wai koko uzairu koko annabi isa alayhi salam a duk ba zai dan ba sai daga alif da ɗari tara da wani abu da shine zai da duk shekara dubban miliyoyin nan marasa iyaka da yayi ba zai da ba sai a wannan lokaci kusa kusan nan shekara dubu da ɗari tara da wani abu kawai kuma da yayi dan shekara talatin da uku kawai ya bari makiyansa yahuda su kashe masa dan yana kallon su bai ce musu bai musu komai ba a'a Allah dai ya mai da annabi Isa aya daga cikin ayoyinsa ya yi shi ba uba yana da uwa kamar yadda ya wata tana da uba ba ta da uwa kamar yadda ya muna da uwa muna da uba to wai in Allah yana da da wace matar ta suka haifi dan sai suka yi shiru da su kuka shiru akwai wata mace bata san dawan garin ba sai ta gafatta malam ai an aro cikin an aro cikin nana a- an je a aka ari cikin nana maryamu ne aka sa dan Allah a ciki nace to nace haba uwar gida ni in zan aihu a cikin gidana nake aihu a cikin asiri amma Allah yana son a sai ya ji anguwa ya aro cikin wata mace tukuna ya aihu Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya kamata tuba daidai cewa Allah yana da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون kyale su ya rasulullahi su yi ta kutsawa cikin maganan banza suna ce Allah yana da abokan tarayya dodanni latu da uzza da manatu a'a yana da ƴaƴa mata mala'iku a'a yana da duk bar su da su yi maganganun banzan su na wasa Allah ne za a dangana masa da ba zarhu ya kuzu bar su ta kutsa cikin maganan banza wayal abu su ta maganan wasa maganan banza hatta yulaqu har ran da suka gamu da yawmahumul ladhi yu'adun ranan nan da zamu gamu da su wanda na faɗa maka ɗazun nan ai na gaya maka innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun la yufattaru anhum fi mublisun wa ma zalamna wa rakkahum zalimin suna jiran sai sun gamu da wannan rana ta azaba Allah ya kiyaye وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم duk da abin da yake da wahami Allah ya kau da shi ya kawo dalilai bayyanannu huwa allazi fi sama ilahun Allah nan wanda shi ne sarki a sama wanda ake bauta masa a sama da mala'ikunsa da sauran bayinsa da sauran halittarsa ta sama duk suna bauta masa shi ne Allah a sama wa fil ardi ilahun shi ne kuma Allah a ƙasa wai karka yi zaton Allah ya can ya bar mu a ƙasa ya je ya zauna can sama a mala- wajen al'arshi ya zauna can mu ya zubar da mu a'a yadda yake a sama haka yake a ƙasa kowa yana tare da shi subhanahu wa ta'ala ya ce arrahmanu alal arshi sai gaskiya ne amma ya ce ai wa huwa allahu fis samawati wa fil ardi a cikin suratul an'am kenan Allah shine a sama shine a ƙasa wa huwa allahu fis samawati wa fil ardi kuma anan ya ce hu- fi- shine ilahun fis sama shine ilahun fil ardi shine Allah a sama shine Allah a ƙasa kuma yana faɗin ma yakunu min najis salasatin illa wa rabin wa la khamsatin illa wa sadisun wa la min zalika wa la talawa aina ma kanu in alqur'ani yayi magana fa ba wani littafin da aka yi hujja da shi risala ne menene Allah ne yake magana ba magana Abu Abu Muhammad ake yi ba magana Allah Allah ne yake wasu waktaribi Allah ne yace duk inda kai kana tare da shi in ku uku ne shine na hudu in ku hudu ne shine na biyar in ku biyar shine na shida ko kun biya ko kun kasa haka yana tare da ku duk inda kake magana yana tare da kai duk abin da ka boye da abin da ka bayyana duk daidai ne a wurin sa subhanahu wataala huwa la fi sama fi sama ilaha wa fi ardi ilaha huwa al-hakimul alim shine mai hikima shine masani وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وتبارك ال... وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه ترجعون آه... إمام مالك ياتي kowane malami ya yi magana kowa ma kowane malami ya yi magana akwai abin da za a ɗauka akwai abin da za a ajiye sai dai mai wannan kabari sai ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka dukkan wani malamin da ya wata magana to akwai wanda za a karba komai girman sa akwai wanda za a ajiye masa in alqur'ani yayi magana annabi yayi magana to ba a maganan su risala ta ce kaza a'a in Allah ya magana magana ta kare in annabi ya magana magana ta kare babu ba wanda za a za a yi hujja da qur'ani akan malami amma ba a wa qur'ani hujja da maganan malami وتبارك ال... وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون البركه البركه الله ubangiji tana da yawa ba ta lissahuwa shine mai albarka a sama shine mai albarka a ƙasa shine mai komai da komai subhanallah وما بينهما da abin da yake tsakanin sama da ƙasa duk mallakarsa ne shi yayi abinsa shi ke rike da abinsa har yanzu nan mallakarsa ne mutane ajizai ne in sun yi halitta za su rabu da halittarsu kaga yanzu motocin da muke shigan nan ba mu ne muka yi su ba wanda ya yi ta lokacin da ya yi ta bai sayar ba ta sace shi ya yi ta shi ke mallakarta daga ran da ya sayarwa wani kamfani to tasa ce shi ya yi ta amma ba mallakarsa ba ce mallakan wannan kamfanin ne kamfanin kuma ran da suka sayarwa wani mutum to ba nasu ba ne amma na kamfanin su ne amma yanzu mallakar wannan mutum ne shi kun ya ba wani ko ya sayar wani haka ne amma Allah har yanzu nan komi nasa ne shi ya halicci abin ko mallakarsa ce ko shi ke rike da abin har gaba da gobe baya barin sai dai ya bari na majazi a ce wannan naka ne falalan Allah ya baka abu har yanzu bai fitan hannun Allah ba komi na Allah ne kullum wa ma bai nawa inda ilmu sa'a kuma yana daga cikin abubuwan da Allah kadai ya san ran da za a yi su tashin kiyama Allah kadai ya san ran da za a yi tashin kiyama yana daga cikin abin da gaibun da ya boye kenan har annabi an tambaye shi mata sa'a ce mal mas'ul an habi arabi na sa'id yaushe za a yi tashin kiyama ce a wanda ka tambaye bai fi ka sanin ranar ba yas'alunaka aristata iyana mursiha قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو سقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته idan mutane sun tambaye ka yaushe za a yi tashin kiyama ya rasulullahi kace wannan abu ne wanda Allah yake bantu da sanin sa ba wanda ya sani sai Allah amma abin da zan ce muku dai ita na zuwa amma ba za ta zo muku sai a cikin fuji'a a cikin bazata haka za ta zo muku wayin da wa'il musa'a wa ilayhi turja'un sauran kowa da kowa ma zai koma ga Allah in kai aiki mai kyau wajen Allah za ka koma in kai mummuna aiki ma wajen Allah za ka koma mai kyau a saka masa da mai kyau mai muni a saka masa da mai muni idan mai kyau bai bata ba in mai muni bai tuba ba
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الذين يدعون من دونه dodanni da mutane suke bauta su bar Allah suna cewa haula shufa'auna inda Allah muna bauta musu ne za su cece mu a wajen Allah to waɗannan la yamliku shafa'ata dukkan zuwa wanda ya mallaki ceto wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata alladhina yad'una min dunihi la yamlikuna shafa'ata ba sa mallakar ceto su dodanni ko waɗansu mutane sai dai in annabawa ne aka yi musu ƙaryan an bi su sai dai in waliyai ne ko ko sahabbai ba bauta musu aka yi ba an bi su ne da ƙaunar Allah zai ceto din to illa su kuma illa man shahida bil haqqi ba za su ce kowa ba sai wanda ya faɗi la ilaha illallah sai wanda ya shahada bil haqqi la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahada ba wanda zai samu ceto a lahira sai wanda yake da alƙawari tsakaninsa da Allah alƙawarin shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam dodanni suna lakana mutane la ilaha illallah ne to shikenan ashe ba za su ba za a ceci wanda yake bin dodo ba dodo ma shi ma yana wuta ne inna kuma ma ta'budu min duna hasabu jahannama da dodannin da masu bauta musu duka wuta za a tafi ba balle maganin ceto maganin ceto bata taso ba shi ceto yana da sharuɗa guda biyu wanda zai ceto din wanda ya cancanta yi ceto din ko annabawa ko sahabbai ko waliyai ko muminai ko alqur'ani ko surori in za a yi ceton sai Allah ya yi izini illa manazina lahur rahamanu sai Allah ya yi izini wa ƙara sawaban ko wanda za a ce tan ƙara sawaban ƙara la ilaha illallah muhammadu rasulullahi wanda za a ce tan shi kuma sai ya san la ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi illa manazina lahur rahamanu wa radiya lahu qawla sai kuma in Allah ya yi izini wanda za a ce tan kuma an yarda masa ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi la yamliku na shafa'ata illa man ittaka inda rahman ahad to nan nan za a samu ceto amma mai izini mai ceto bai a yi masa izini ba ba zai yi ceto ba wanda aka masa izini ba zai ceci wanda bai ya faɗin la ilaha illallah ba ba zai faɗa ba zai ba zai cece shi ba wannan ƙa'idar ceto kenan wanda zai yi din sai ya cancanta an masa izini akwai izini Allah ya faɗa ce zai bayar
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون farko wannan sura Allah ya ce mana in kafiran makka an tambaye su wa in sa'atan man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim wai halicci sama da ƙasa ce Allah mai waya Allah mai hikima mai iko shi halicce su nan kuwa su kansu an tambaye su wala in sa'atan man khalaqahum ku kanku waye yi ku ne sai ce Allahu Allah ne yi ku to me yasa ba za ku bauta masa ba sai ku bauta abun banza wai shi dodo ku bauta Allah shi kadai tunda kun yi itirafi shi ne yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi komai da kowa ko kuma shi yayi ku to ku bauta masa ba ta hannun manzonsa wanda ya aiko sallallahu alaihi wa sallama wala in sa'atan man khalaqahum liqulun Allah sai ce Allah fa ne yu fa kuntu da me yake juyar da hankalin ku bayan kun gane gaskiya wa qilahu ya rabbi inna ulai qaumun la yu'minun wa qilahu ya rabbi inna haula qaumun la yu'minun Allah yana sane da komai da fadin manzo Allah da yake cewa inna haula qaumun la yu'minuna to Allah yana sane da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa Allah ina yana ya Allah ka aike ni wajen waɗannan mutane ka ce in kira zuwa gare ka na kira zuwa gare ka amma sun ki su yi imani inna ya ya wa qala rasulu ya rabbi inna qam yattakhadhu hadha alqur'ana mahjura inna inna qam yattakhadhu hadha alqur'ana mahjura mutane sun bai da wannan qur'ani na abun kauracewa wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi yattakhadhu hadha alqur'ana mahjura anan lokacin da Allah yake cewa manzo wa qala rasulu ya rabbi to da Musa ne ko ko Isa ko Nuhu zai ce wa qala nuhu rabbi innahu asawni watta watta wa umma allazi ma waladu illa khasara nuhu zai ce in ibrahim sai qala ibrahim li abihi wa qala musa li qaumihi wa qala kuwaye wani dai amma wajen annabi sai qala rasulu ba za ce wa ƙarin muhammadun ba abun ya fi haka don ya koya mana girma shi ba zai ce wa ƙarin muhammadun ba zai ce ƙara nuhun ƙara musa ƙara isa ƙara ƙara isa ibn maryama ƙara ibrahimu ƙara amma in an zo wajen muhammadu ba haka ake cewa wa ƙarar rasulu ya rabbi kuma zai kira dukkan annabawa da da- da zallan sunansu kuma girman nasu yana nan sai ka ji ya ce ya adamu ya nuhu ya hudu ya salihu ya ibrahimu ya musa ya isa ya yaya ya zakariya'u ya harunu kowanne da ya wale ya wane a bayan an zo wajen muhammadu ba haka ake cewa ba. ya ayyuhar rasulu يا أيها النبي يا أيها المدثر يا أيها المزمل صلى الله عليه وسلم saboda a koya mana girmama shi sallallahu alaihi wasallam dukkan mutane dukkan halittar Allah ba wanda Allah zai ce masa in ka gaisa da shi ka gaisa da Allah hannu da hannu sai annabi إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم kowa ya maka cappa ya maka mubaya ya gaishe ka kaman ya gaida Allah ne kaman hannun Allah ne ke rike da hannunsa sallallahu alaihi wasallam annabi ne kadai Allah ke cewa wa ma ataykumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum an fantahu duk abin da yace ku yi ni na faɗa ku yi duk abin da yace ku bari ni na faɗa ku bari annabi ne Allah ke ce maza duk abin da ya faɗa ya yarda shi ya faɗa قل إنما أنذركم بالوحي ده أبن النبي يفعل الله ني يفعل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم duk wanda aka hada shi gaba da annabi kan wahabiyawa an gama shi da bara'i kiyaye bu sharri wa qila ya rabbi inna haula Allah yana sane da fadin annabi Muhammadu ya rabbi ya ubangiji inna haula qaumun la yu'minuna wa'annan mutane ne wanda ba su yi imani ba فاصفح عنهم فقل سلام وقل سلام فسوف تعلمون fasfa anhum wa qul salam fa sawfa ta'lamun fasfa anhum sai ka kauda kai gabarin su ba su yi imani ba ko ka kauda kai gabarin su kamu baka wani umurni eh wa qul salam ka ka faɗi salamun irin salamun da annabi ibrahim faɗa wa azar salamun alayka sa astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiya shikenan shikenan shikenan shikenan za ku san fa sawfa ta'lamuna za ku san wata rana tana zuwa dan da aka bani izini uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna la rana zulm lagadirun ran da aka bani izini za ku zai yadda za a yi a can a cikin suratul suratul suratul furqan da yace wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi yattakhazu hadha al-qur'ana mahjuran din sai aka bashi hakuri aka ce kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira kai hakuri ya rasulullahi haka muka sanya kowane annabi akwai miyagu makiyansa Allah shi Allah ubangijinka in ya ga dama zai shiryar da su in ya ga dama kuma zai tam- taimake ka zai taimake ka su kuma in ya ga dama zai shi yadda su amma ba a bashi amsar maganar sosai ba sai da aka ce cikin suratul shu'ara aka ce la'allaka bashi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin to kuma ya rasulullahi don ba su yadda sun imani ba za ka kashe kanka ne kai dai ka isar da aika sallallahu alaihi wasallam
سورة الدخان مكية وهي ست وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين suratul dukhani makkiyatun wa aya 56 aya wannan sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaman maka aka saukar da ita tare da yan uwanta su su bakwai ne aka saukar da su tare su shi qur'ani lokacin saukarsa daban lokacin hada shi daban lokacin da yake sauka idan an ka bismillahir rahmanir annabi ya san an shiga sabuwar sura kenan to in an kawo wani karatu wanda ba farkon sura ba annabi ya ce to wannan karatu ku sa shi a cikin surar da ake ambaton abu kaza sai a sa a wurin lokacin qur'ani nan kawon file file kowace sura tana nan in an sauko da wani sabon abu ce a sa a cikin wuri kaza to daga baya manzo Allah ya nuna yadda za a hada su surorin daga wannan sura sai wannan sura daga wannan sura amma lokacin saukar ba haka bane da ke zaka samu sura hudu lokacin saukar suna haɗe lokacin haɗa ma suna faɗi amma akan samu biyu biyu lokacin saukan su biyu na haɗe lokacin haɗawa ma su biyu sun haɗu to waɗannan su su bakwai ne gaba ɗaya lokacin saukan su a haɗe suke lokacin da aka zo tarawa ma a haɗe aka haɗa su sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah yana makka aka saukar da wannan sura tare da yan uwanta su hemaye guda bakwai su su bakwai ne Ah, tana da aya ah, hamsin da shida tana sowa tana somawa da haka bismillahir rahmanir rahim himim wal kitabil mubin Ah, waɗannan haruffa dai an sha yin magana a kansu ubangiji ya ce ya rantse da wannan littafi mai yin bayani alkur'ani kenan ya rantse da wannan littafi mai yin bayani inna anzalna إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin wannan babban littafi mai ban mamaki mu'jizar ka ya rasulullah inna anzalna mun saukar da shi fi lailatin mubarakatin a cikin wani dare ne mai yawan albarka a cikin wani dare ne mai yawan albarka muka saukar da wannan littafi mai albarka kuma Allah ya gaya mana diran ya faɗa mana cikin watan wani wata ne yace inna anzalna fi lailatul qadri وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر mun saukar da wannan dare ne a cikin wannan alkur'ani cikin dare mai albarka dare mai albarka din nan saboda darajarsa shi kadai awa goma sha biyu ne amma ya fi daren da ya fi wata dubu wanda ba irin wannan daren a cikin wata dubu din amma wannan daren ana samun sa ne cikin wani wata da za mu faɗa maka shi da aka ce ya yi wallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alaikum qawlikum la'allakum tattaqun an wajabta ya ku mu'mini an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta azumi akan mutanen da suka riga ku to sai aka ji tsoro an wajabta azumi to kada ya zama kamar sallah kullum sai an yi watakila to kaje a'a ba kullun ne yake ba shahar ramadana a cikin watan ramadana kada ya kai shahar ramadana lazi unzila fihi alquran watan ramadana nan ne da aka saukar da alqur'ani a ciki shine za ku yi azumi din da aka wajabta muku ba kullun ne kamar sallah ba to shine a cikin watan ramadana ne a cikin daren lailatul qadri ne kuma a cikin goman karshe ne na cikin watan ramadana aka saukar da wannan alqur'ani to kullun kullun in watan ya dawo sai Allah ya sake kiran mu alherin da na yi muku na zaɓe ku cikin halitta na na ba ku imani na haɗa ku da annabi na wanda ya fi dukkan annabawa na ba ku addini da ya fi dukkan addini na ba ku fili tsakanina da ku duk lokacin da za ku zo wuri na ba mai tare ku wai za su harka ibadiyan ni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani cin kun ji daɗi mu ce mun ji daɗi to in kun ji daɗi ku gode mini na ce washkuruni wa tallahi in kuntum iyyahu ta'buduna ku gode wa Allah in ya muku ni'ima in dai da gaske ne ku bayin Allah ne to ga watan da na saukar da ƙur'ani ya dawo kuma da shi kullum watan ibada na godiya ta na saukar da alƙur'ani da rana ku kama da mala'ikan da ya kawo ƙur'ani da dare ku kama da wanda ya fassara alƙur'ani wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhu lamin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin da rana mu kama da jibrilu ba ci ba sha ba kwana da iyali mu hana kanmu duk abin da muke iya hana kanmu wanda zai hana mu kama da mala'ika amma wanda ba ma iya ba za mu iya ba ba za mu iya hana kanmu zuwa bayan gari ko bawali ko bacci ba ba za mu iya ba to amma abinda muke iyawa dai za mu hana kanmu har rana ta faɗi to in rana ta faɗi sai mu koma mai kama da annabi da yawan sallah yawan tahajjudi sallallahu alaihi wa sallama saboda godiyan Allah shahru ramadan allazi unzila fihi alquranu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan har zuwa inda ubangiji yake cewa ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون to wannan dare mai yawan albarka a cikin watan ramadana yake Allah ya saukar da alkur'ani cikin watan ramadana gabaki ɗayansa ya kawo shi sama ta duniya ya aji da aka aji sama ta duniya ba a so saukar da shi sai bayan wata shida kuma an kawo shi ne sama ta duniya an danka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi ne mursali ne an kawo masa littafi gashi amma ba za a karbi littafin ba sai bayan wata shida shine shawwal zulqida zulhajji muharram safar kamu ya cika shekara arba'in a rabiul awwal to nan ne zai ga jibrilu jibrilu danka masa qur'ani ya fara yin magana da shi ya fara isar da shi ikra bismi rabbika har ikra bismi rabbika allazi khalaq khalaqal insana min alaq har akowa anzir ashirataka laqrabin shine a ta saukar da shi cikin shekara 23 in wani abu ya faru a saukar da aya ko ayoyi in wani abu ya faru a saukar da sura ko surori har lokacin da zai bar duniya saura ba zai fi ko kwana shida ba sannan a saukar da wata ƙuya ban turja'una fi ilallahi suma tawaffi kullum su ma kasarhum la yuzlamun haka alqur'anin nan mai yawan albarka wanda aka saukar da shi cikin dare mai albarka inna kunna munzirina muna yi wa mutane gargadi da wannan alqur'ani Allah yana yin gargadi alqur'ani yana yin gargadi annabi yana yin gargadi فيها يفرق كل أمر حكيم fiha yufragu kullu amrin hakim a cikin daren ne yufragu ake raba kulli amrin kullu amrin hakim kowane al'amari wanda aka hukunta aka kaddara a cikin wannan daren wasu ce wannan dare tunda aka ce an anzalna fi lailatin barakatin to ba zai dace da masu cewa daren sha biyar ga watan sha'abana ne ba lailatul nisfin sha'abana ne ba da yasu nismin sha'awana to ana ana ana saukar da duk abubuwan da za a yi a shekara a danka wa mala'iku abubuwan da za a yi na ƙwayoyi duk wannan shekara ƙwaya kaza za a yi a wannan shekara na abinci ko na itatuwa ko na ganyaye ko na ciyayi ko na karare guda kaza ne amma an danka shi hannun mika'ilu shine mai tafiyar da wannan ‘ya'yan da za a haifa a wannan shekara guda kaza ne an danka wa israfilu ilimi wanda za a amfani da shi a shekara kaza an danka wa jibrilu mutanen da za a kashe ko rayukan da za a kashe a wannan shekara an danka wa isra'ilu to a cikin wannan dare ake ake hukunta kowane lamari a danka shi hannayen waɗanda suka suke wakiltar wannan abin amma shi Allah shi kada yake aikinsa mai taimakon Allah cikin komai Allah shi ke yin komai shi ke yin komai nasa inna anzalna fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufra kullu amrin hakim amran min indina o kamun wannan munaiwa duniya ta'aziyar rasuwan sheikh alawi maliki muhammad alawi maliki babban shehu na ɗariƙa babban shehu na hadisi babban shehu na ƙur'ani wanda yake makka da madina shine shehun waɗannan garuruka dukansu guda biyu shehun ɗariƙa ne shehun hadisi ne shehun ƙur'ani ne sannan lokacin da wahabiya suka tayan masa cewa ba a yin waɗannan abubuwa a makka na ɗariƙu to shikenan da suka dame da rubuce-rubuce sai dauloli suka aikawa Morocco ta ce a aiko mana da shi in ba a son sa Misir ta ce a aiko mana da shi in ba a son sa Indonesia ta ce a aiko mana da shi in ba a son sa sarkin makka Fahad ya ce yi zaman ka ba mai fidda kai daga garin iyayenka da kakanninka yi ta yin abinka shine ya rasu yau da safe aka ba da labari za a masa jana'iza bayan karfe hudu Allah ji kansa ya masa gafara haka abun yake wace wajen sarakuna abun da sauki wajen shedanun nan jikoki ibn Abdul Aziz a shararai amma wajen sarakuna abun da sauki Faisal ya taba aikawa wajen Shehu Ibrahim da ya je Makka yace ya gaya masa ina so ina da wata bukata yi min addu'a shi ibrahim ya aiki mutum shi ka gaya masa ina jin kasar na an ce ba so masu dariƙa ni fa ya san ni shehun dariƙa ne yace ka je yaje ya gaya wa faisal faisal yace ka je ka gaya masa ni na ce yi min addu'a ne falyakun ma sha'a ya ga in ya zama dan dariƙa ma ya zama dan dariƙa ko ya zama menene ma ni addu'a nace yi mini falyakun ma sha'a yaje Hamadina ya dawo faisal ya bashi jaka jaka ɗari shida da hamsin ne kuɗi dai masu yawa to su sarakunan ba kaman a shararen masu jan kyallen nan ba wato su suna son kowane musulmin duniya amma musulmin duniya ya sani fa sun fi shi su ne khadimul haramaini su ko wayannan malaman nasu wanda aka hada su da su su ko kowane musulmi sai sun yadda tukun ya zama musulmi in ba su yadda ba musulmi bane su jiko abdul wahab wata shekara cikin shekara bai wuce takwas ko tara ba an yi taro a jidda da aka yi taro a jidda na na ministocin labarai na duniya gaba daya to lokacin fadin yana yawo da ya zo sai ya ce zan muku suka kira shi ya bude musu taro a jidda ya ce zan yi maganar da bata cikin ajandar ku wannan kasa mutane suna ce mana wahabiyawa waɗansu suna faɗin haka suna tsammanin muna jin daɗi ne to su daina faɗa waɗansu kuma da gangan suke wa don su zage mu su daina faɗa mu ba wahabiyawa bane mu hambaliyawa ne in mun amsa mu wahabiyawa ne mun zama ahlul bid'ati kenan mu muna da mazhaba hambaliya mai neman wahabiya ne mi jikokin ibn abdul wahhab suna nan tare da mu sai aka rubuta je da al-wahhabiyatu la wujuda laha Allah kiyaye mu Allah kiyaye mana imanin mu addinin mu Allah kiyaye mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah taimaki musulunci ya taimaki masu taimako musulunci Allah ya karya karya Allah ya taimaki gaskiya Allah ya taimaki adalci albarka na sallallahu alaihi wasallam musulmi maza da mata rayu da matattu albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah biya bukatunmu da bukatun masu neman addu'o'in mu albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah mana gafara Allah mana gafara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin
آتيات الصلاة مقات صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد المغرب والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والباقيات يا أيها الأخوة